فيها فاتي من ذلك وقد امتن الله سبحانه بها على عباده فقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فجعل المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها وجعل بينهما خالص الحب وهو تودد مشتركة بالرحمة وقد قال تعالى أحيل ذكره ما أحل لنا من النساء وما حرم منهن دين الله يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد يريد الذين يتبعون الشهوات أن تستميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وكل الحساب جميعا وقال سفيان الثوري في تفسيره أمير الفاروس عن أبيه قال إذا نزل إلى النساء لم يسجد وفي الصحيح من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته منها وقال إن المرأة تدبر في سورة الشيطان وتدبر في سورة الشيطان فإذا رأى أحدكم امرأة أعجبته فليأت أهلها فإن ذلك يؤذي ما في نفسه ففي هذا الحديث إنجاز فوائد منها الإرشاد إلى التسلي عن المظلوم بجنسه كما يكون الطعام مقام طعام والثوم مقام ثوم ومنها الأمر بمداواة الإنجاب بالمرأة والنور مقيم بشهوتها بمقتل عليه وهو بلاغ الوضع من نحوه وذلك يكون شهوة الزراعة وهذا كما أرشد المتحابين إلى النكاح كما في سنن لماذا مرفوعة لم يرى للمتحابين مثل النكاح فنكاح المعشوقة هو دواب العشق الذي جعله الله دواره شرا وبرعا وبه تداوى داود عليه السلام ولم يرتكب نبي الله محرما وإنما تزوج المرأة وضمها إلى نسائه مع نسبه لها وكانت توبته بحسب منزلته عند الله وطول مرتبته ولا يليق بها المزيد على هذا وأما قصة زينب بنت جحش فزيد كان قد علم على بلدها ولم توافقه وكان يستطيع يستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلادها وهو يأكل في نسائها فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخالفها ولا بد فعرف في نفسه أنه يتزوجها إذا فارق زيد وخشي مقالة الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ابنة ابنه فإنه كان لا يتبنى زيد قبل النبوة والله تعالى يريد أن يشرع شرعا عاما في مصالح الكريم فلما طلقها زيد وانكرت الفتح منه أرسله إليها يخطبها لنفسه فجاء زيد واستدبر الباب بظهره وألقى في سره لما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداها من وراء الباب يا زينب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلك فقالت ما على لساني شيئا حتى أقابل ربي وقامت إلى مقامها فصلت فتولى الله عز وجل نكاح أهل رسوله بنفسه وعقد النكاح له فوق عشر وجاء الوحي بذلك فلما تبرئت منها وقرا زوجناكها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقته فدخل عليها فكانت تكفر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك والزبور الجنة زوجكن عليكن وزوجني الله بفوق سبع سماوات فهذه قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ya isa إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin mojibbo da ke nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na talata daren laraba yau muna sha tara ga watan jumadal ula hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da 13 ga watan 12 miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna adda'u wad dawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala 'anid dawa'i shafi wallafar الشيخ الإمام العلامة أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى wannan shine darasinmu na 152 a cikin wannan littafi a jerin darussanmu kuma a wannan majalisi wannan shine na 328 malam yace faslun وأما محبة النسوان فلا لوم على المحب فيها بل هي من كماله وقد امتن الله سبحانه بها على عباده فقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فجعل المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة ما لنيتي وأما محبة النسوان أما سن آيا ماتا وسم ماتا فلا لوم على المحب فيها باب ذلكي قواندا يسو ما تنسى bal hiya min kamalihi wannan yana daga cikin kamalar ma shi wannan masoyi wa qad imtanna Allah subhanahu biha Allah ya goranta wa bayinsa wannan ni'imar da ya yi musu ta ainihin halittar mata daga jinsin su faqala Allah ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyinsa an khalaqa lakum min anfusikum azwajan ya da ya halitta muku matan wato mataye daga jinsinku litaskunu ilaiha dan ku nutsu zuwa gare su waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ya sanya soyayya da tausayi a tsakaninku inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun lalle cikin haka akwai ayoyi ga mutanen da suke tunani faja'ala almar'ata sakanan lirrajuli alla ya sanya mace ta zanto wato nutsuwa ga namiji yaskunu qalbuhu ilaiha wadda zuciyarsa za ta rika nutsuwa zuwa gare ta waja'ala bainahuma khalisal hubbi ya sanya tsantsar soyayya a tsakanin su wa huwa almawaddatu almuqtarinatu birrahma ita ce soyayyar da take gwame da rahama malam yana magana bisa kan wato halitta da Allah subhanahu wataala ta dan adam jinsin namiji wanda kuma ya sanya masa wato gariza dabi'a ta karkata da samun nutsuwa zuwa ga jinsin yamace ubangiji subhanahu wata'ala yayi wannan cikin kamalar ikonsa da kuma kamalar hikimarsa da cikar iliminsa Allah subhanahu wata'ala ya halicci dan adam kuma ya kaddara ma wannan jinsi na dan adam wanzuwar yaduwarsa har zuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara yana daga cikin hanyar jinsin wato wanzuwar jinsi na dan adam shine samun alaka ta karkata tsakanin da namiji da ya mace wannan yana daga cikin hanyar da ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya jinsin dan adam zai ci gaba da yaduwa kuma zai ci gaba da wanzuwa ba tare da ya kare ba to saboda haka a samu soyayya tsakanin miji da matarsa mutum ya so matarsa wacce take halaliyarsa wannan kamala ce ta ɗabi'ar da ubangiji subhanahu wata'ala ya halicce shi tun da can akanta ba wani abu bane sabo da ya kirkira daga bangaren sa abu ne da yake nuna kamalarsa tunda wannan cikar halittarsa ne da ubangiji subhanahu wataala yayi tun lokacin da ya halicci annabi adam sai ya halicci a ummuna hawa tare da shi ya yi wa nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya halicci wannan hadin tun a farko ya kuma sanya ma kowane ɗaya daga cikinsu ɗabi'a ta buƙatuwar karkata zuwa ga jinsinsa sauraka wannan ba abin suka ba ne abin kamala ne a ce ɗa namiji yana sha'awar matarsa mata tana sha'awar mijinta wannan kamala ce ba ci baye ba ne to shi yasa ya ce wa amma mahabbatun niswan falalau ma'alar muhibbi fiha dan mutum ya so matansa wannan babu wani abin zargi a cikin nan bal hiya min kamalihi wannan daga cikin kamalar sama yana daga cikin kamalar sa ya zanto yana da wannan sha'awar shi yasa idan mutum ya danne sha'awarsa a inda bai halatta ba ya kame sha'awarsa yake zama abin yabo saboda ya yi wani abu wanda ya saba wa abin da yake karkata ce ta halittarsa wato ga shi wani abu yana so amma saboda Allah ya haramta masa ya danne wannan bukatar tashi ya haƙura saboda haka sai ake yaban mutum akan haka sabanin da a ce babu wannan wato ɗabi'ar ta karkatar wato karkatarsa zuwa ga wannan jinsin dan bai nuna karkatar tashi ba wannan ba abin zai zama abin yabo ba ba zai zama abin yabo ba shi yasa yaban yake kasancewa yabo idan ya zanto akwai sha'awar tare da shi amma ya danna sha'awar ya fifita abinda Allah subhanahu wataala yake so akan abinda shi ransa yake so shi yasa waɗanda suka fassara faɗar Allah subhanahu wataala dangane da Annabi Yahya alayhi salam cewa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin cewa sai abin hasuran shine wanda baya da sha'awa wannan babu yabo a ciki idan ka ce masa baya da sha'awa shi yasa baya kula mata to da baka yabe shi ba tunda daman abin an cire masa shi abinda zai yi wani ijtihadi ya kokarin danna zuciyarsa ya kauda kai daga kansa tare da yana so shine abin yabo ba abinda daman can ba a sa masa san shi ba yanzu idan aka ce ba a sa maka sha'awar nama ba ko sha'awar kifi ko wani abu irin wannan dan baka ce ba ba a cewa kai wani kai wani kokari daman can ai ba ka sha'awar sa wataƙila kai a ce ka ci din nema za a wahalar da kai an saka ka ci abin da baka baka so to saboda ka yabo inda yake shine a ce annabi yahya alaihi salam yana da halitta kammalalliya irin ta da namiji amma kuma ya fifita san kadaita da bautar Allah sama da komai to anan yaban yake shi yasa hasuran shine wanda ya tsare sha'awarsa ya tsare bukatarsa ba ma ya neman wanda zai zai biya bukatarsa ya mai da hankalinsa gaba ɗaya kan ubangiji subhanahu wataala shine anan yaban yake amma ba a ce wai an cire masa sha'awa ba ka cire masa sha'awa wannan raguwa yayi ba karuwa yayi ba kuma sannan dan bai yi sha'awar mace ba ba wani bajinta yayi ba dama bai da ita an fahimta sauraka kamala ce ya zanto yana da wannan din shi yasa anan yake cewa bal hiya min kamalihi yana da cikin kamala shi dan adam wa qad imtanna Allah subhanahu wa ta'ala biha ala ibadihi Allah ma ya gorantawa mutane da wannan ni'imar da ya musu ya sanar da su cewa ya yi musu wannan ni'imar idan abu ya kasance ni'ima ce da Allah subhanahu wataala zai maka gori a kanta babu shakka wani abu ne na falala na kamala ka siffantu da ita na kasace ka rasa wannan ni'imar tare da kai shi yasa Allah subhanahu wataala ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha yana daga cikin ayoyinsa wato cikin ayoyinsa alamomin da suke nuna cikar wato kamalarsa da cikar ƙudurarsa da cikar iliminsa da cancantar shi kaɗai ne mahalicci abin bauta daga cikin abin da yake tabbatar da wannan halittar da Allah subhanahu wata'ala ya na ɗan adam ya kuma halitta wani wato halittar mace daga jinsinsa ya halitta muku matanku wato mataye waɗanda za ku samu nutsuwa da su daga jinsinku saboda haka dan adam da a ce ya zanto matan da suke tare da shi ba daga jinsinsa ba ne to za a samu abin da ake cewa tanafur wato za su riƙa yin wasu abubuwa da kai kuma za ka yi ta mamaki yaya yau da a ce ɗa namiji zai tashi aure su dai aure aljana to kaga za a yi ta samun matsala wani lokaci sai ka dawo gida ka ga wani wani katon miciji akan shimfiɗa ta rike da ta zama miciji kaga zaka fita a guje lokaci ka dawo ka ga wata kariya eh tunda ita a gurin ta duk wani abu ne mai sauki ta yi wannan to sai aka halitta maka mata wacce ba za ta zama micijiya ba za ta zama kariya ba kuma idan wani abu ya haɗo ku to ba za ka ji tsoron tafar maka ba idan ta zanto aljana ce kai mutum kaga ai ba za ka ji tsoron gaya mata gaskiya za ka ji tsoron ja mata kunne saboda za ka ji tsoron abin da zai biyo baya sauraka akwai kamala a sa maka mace ta zama daga jinsinka irin halittar da kake da ita irin ta Allah ya mata jiki da tsoka da jini ita ma daga ƙasa aka halice ta daga turbaya sauraka za ka fi jin nutsuwa kana kwance da wanda yake tare da na jinsinka ne ba wani jinsi na daban ba shi yasa da wannan ayar wasu malamai suka yi maganar cewa ƙarya ce wani wani mutum ya ce wai yana auren aljana ya ce wai matarsa aljana ce Allah ba haka ya nuna ba Allah ya nuna cewa abinda ya halitta maka na matarka shine daga jinsinka khalaqa lakum min min min anfusikum azwajan min anfusikum ay min jinsikum min jinsikum daga jinsinku irin halittarku ba wata halitta ta daban ba saboda ka babu wanda za babu yadda za a ce a mace abin nan aljana wani miji ya zama mutum ko kuma mutum aljani abin nan miji aljani matar kuma ta zanto mutunci wannan duk ƙarya ne babu shi Allah ce litaskunu ilaiha dan ku samu nutsuwa dan ku samu nutsuwa saboda haka mace sakan ce shi yasa gida a larabci ake ce masa sakan saboda matar da take ciki za ta zama mutum sakina za ta zama masa nutsuwa saboda ka ko fita yayi waje ya hadu da abin da zai bata masa rai ya aka gaya masa wasu maganganu marasa daɗi ko aka cutar da shi in ya dawo gida ta lallashe shi to hankalinsa zai kwanta yana dawowa gida ta kawo masa ruwa ta kawo masa abinci ta yi masa maganganu masu daɗi to sai fara manta abubuwan da ya same shi a waje shi yasa ake so a samu macen da take bi ma'anar sakan take da wannan ma'anar ta nutsuwa ba macen da za ka ji wato in ka dawo gida sai ka je ai wajen mata fa sauki saboda haka waje zafi ciki ciki gobara to kaga abun abun bai bai dace da hikimar da ake so a samu mace zan ita ba za mu ga irin yadda nana khadija irin rawar da ta taka farkon aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya dawo daga jabal hira yana kirma a tsoraci saboda ya ga abin da bai taba gani a rayuwarsa ba kaga ita ce ta yi ta lallashinsa ta yi ta kwantar masa da hankali sana cewa Allah ba zai taba tozarta ka ba kai mutum ne wanda kake sada zumunci kake taimakon mabukata kake karbar baki kake kaza kake kaza ta ci gaba da gaya masa wasu halayensa masu kyau tana nuna masa cewa duk mutumin da zai sifantu da irin waɗannan halaye to ba zai ga tozarta a rayuwarsa ba don haka ba za ka tozarta ba ta kuma ɗauke shi ta kai shi gurin ɗan baffanta waraka ibn naufal wanda ya yi karatu ya karanta littattafan matsa wato addinin nasara saboda haka ya san wasu abubuwa da suka shafi wahayi inda shi ma ya ƙara kwantar masa da hankali to kaga da ya samu wata firgitacciya a gida kaga abin ba zai kyau ba ka zo a firgita ƙara firgita ka to wannan shine sakan din shine nutsuwa waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ya sanya soyayya da tausayi a tsakaninku waɗannan abubuwa tare suke waɗannan abubuwa da soyayyar da tausayin tare suke ba kamar yadda wasu suke cewa soyayya da farko ba da ƙarshe tausayi a'a soyayyar da tausayin duk a haɗa suke Allah ya sanya su tare da miji tsakanin miji da matarsa daga zarar ya gance ce yana santa da aure ce ta yarda suka yi aure to kamata ya a samu wannan soyayyar tare da tausayin ba a ce kawai in farkon aure ne kafin ta tsufa santa kawai yake yi ba baya tausayinta in kuma ta tsufa tausayinta yake baya santa wasu malaman suna kokarin su nuna gwaninta wajen tafsiri sai a ce da farko yana santa ma'ana baya baya rahama to ban sai da za a samu soyayyar da babu rahama kuma a cikin ta ba ta zama soyayya eh soyayya da kake yi wa kazar kazarka in an kwana biyu ka yanke ta irin wannan soyayya kake mata eh da kaga muzuru ya zo zai cinye ta ka kore shi amma kai kun aka kwana biyu ka cinye ta eh to soyayyar da da da da rahamar da a hada suke yana son ta tun farkon al'amari kuma yana tausaya mata sannan har in ta tsofan ma yana son kayansa haka kuma yana tausaya mata haka ake so wajen rayuwar ta tafi tare da waɗannan abubuwa guda biyu ba a raba da su a ce da farko a samu ɗaya shi kuma da ƙarshe a samu ɗayan ba to Allah ya sanya wannan a tsakaninsu inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun lalle cikin wannan akwai ayoyi irin wannan abu da Allah subhanahu wataala ba aya ɗaya bace ayoyi ne da yawa da Allah subhanahu wataala yake nunawa a cikin halittar jinsin namiji da kuma halittar jinsin mace da kuma sanya nutsuwa a tsakaninsu da kuma sanya soyayya da rahama a tsakaninsu to shine malam yace fa ja'ala al-mar'ata sakanan lirajuli Allah ya sanya mace ta zanto nutsuwa ce ga da namiji yaskunu qalbuhu ilaiha da zuciyarsa za ta nutsu zuwa gare ta waja'ala bainahuma khalisal hubbi ya sanya tsantsar soyayya tsakaninsu wato tatacciyar soyayya ba soyayyar da take gauraye da kiyayya ba ba soyayyar da take haɗe da kiyayya soyayyar da take ɗauke da nufin mugunta ba a soyayya ce tsantsa farkonta da ƙarshenta shine yace wa huwal mawaddatu al muqtarinatu bir rahma kaga abin da muke faɗa ita ce soyayyar da take haɗe da rahama wato ba soyayyar kadai ba rahama ba sai su soyayyar ba tausayi to wannan ba soyayya bace ko a ce tausayi ne kadai ba soyayya to wannan ba a kira ta soyayya to haka Allah subhanahu wataala ya sanya wannan tsakanin miji da matarsa to kaga idan miji ya so matarsa ko matansa ai bai kamata a zarge shi akan haka ba a ce dan me yake nuna soyayyarsa da kaunarsa ga matansa babu abin zargi a nan a ai wannan ma yana nuna kamalarsa kamalarsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake son matarsa yake son Aisha fiye da ma sauran ta tambaye shi man ahabbun nasi ilai wa ka fi so cikin mutane sai ce Aisha yace a daga maza yace abuha kaga ba abin da abin suka ne mutum ya so matarsa da annabi zai ba da wannan ansa ba kuma Allah ba zai yi shi da haka ba zai yi shi haka ba to shine malai yace wa qad qala ta'ala aqiba dhikrihi ma ahalla lana minan nisa'i wa ma harrama minhunna bayan Allah subhanahu wataala ya ambaci matan da ya halatta mana da waɗanda ya haramta mana mu'aura cikin suratul nisa qurrimat alaykum ummahatukum har zuwa wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum to bayan Allah ya gama ba mu wannan labarin duka wa uhilla lakum ma wara'a zalikum sune duk abinda ba wadancan da aka lissafa ba wadanda suke zama haramun ku aure su saboda dangantaka ta ta jini ko kuma saboda dangantaka ta surukutaka ko kuma saboda an auri wani bangare daga cikin su kamar wanda zai auri yar uwa ba zai auri wato ya auri ya ba zai auri kanwarta ba an tajma'u bainal ukhtaini ko kuma saboda mace mai aure ce mace mai aure ba a aure akan aure shine wal muhsanatu minan nisa to bayan Allah ya faɗi waɗanda su ce uhilla lakum ma wara'a zalikum waɗanda ba waɗancan ba an halatta muku to shine malam yace to bayan duka Allah ya gama wannan bayanin har ya ambaci auren baiwa ga wanda ya rasa karfin da zai aure ya mace mace ya wacce ba baiwa ba aka alhalatta masa ya aura idan ya zanto ba shi da yadda zai rike kansa ba shi da kuma kudin zai aure ya mace mace ya to shine sai Allah kuma yake cewa yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim Allah yana nufin yayi muku bayani ya bayyana muku hukunce hukuncensa ku ji yadda suke kuma da yadda ya kamata ku aiki da su wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum ya suna muku hanyoyin waɗanda suka gabace ku daga cikin annabawa da mabiyansu waɗanda su ma Allah subhanahu wataala ya sanya auratayya a tsakanin su babu wani annabi da Allah ya aiko face an halatta masa shi da al'ummar sa yin auratayya a tsakanin su kuma aka sanya wannan hukunce hukunce a tsakanin su wa yatuba alaikum kuma Allah ya yafe muku abinda kuka yi rashin sani ko kuma kuka yi kafin kusan hukuncin kafin Allah ya saukar da hukunci a kansa da Allah ya yafe muku wannan ko kuma kuka yi na ganganci daga baya kuma ku tuba kuka ce kun tuba ba za ku saki ba Allah ya yafe muku wallahu alimun hakimun Allah masani ne shi ya san duk abin da zai zama maslaha gare ku shi ya san abin da zai fi dacewa da rayuwarku shi ya san ku shi ya halicce ku ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir yanzu wanda ya halitta ba zai san abin da ya halitta ba babu shakka wanda ya abu ya fi kowa sanin abin da ya yi to haka wanda ya halittu duka ya fi kowa sanin wannan halitta da abin da ya fi dacewa da ita da maslahar da ta fi cancanta da ita sannan hakimun mai hikima ne yana aje komai a mahallinsa babu wani abu da Allah subhanahu wata'ala yake face akwai hikima a cikin yinsa babu wani hukunci da ubangiji ya saukar face akwai hukuma a cikinsa babu umarni da Allah ya bada umarni a kansa ko hani da Allah ya hani a kansa face akwai hikima a cikin wannan sawa'un ka san hikimar ko baka san ta ba ka gano ta ko baka gano ta ba wannan ba shi yake nuna dan baka gano ta ba ba shi yake nuna babu ita ba don haka komai da Allah ya yi ya hukunta to akwai hikima a ciki in aka ce za a bar hukuncin Allah to za a fada cikin matsala dan adam bai fada cikin matsaloli ba ya shiga cikin damuwa iri-iri sai lokacin da ya bar hukunce hukuncen Allah ya ce shi zai tsara wa nasa shi zai tsara wa kansa hukunci to a lokacin da zai ta ganin matsala ta ko'ina tana ta bullowa yayi ta kokarin yadda zai toshe ta amma kuma da ya bar shari'ar Allah sai matsalar ta kitosuwa in za ka ga maganar faɗi-faɗi da ake ta yi wanda matsala ce da ta'addabi al'umma a yi abu ne mummuna da ya kai matuƙa ga muni babu wani mai fitira wato kyakkyawar halitta da zai ga abin bai kyamace shi ba bai Allah wadai da shi ba abu ne da ɗin adam zai so a ce ba zai so a ce ya faru ga wani na kusa da shi ba to amma ga matsalar nan tana ta ƙaruwa kuma a ki ɗaukan irin matakan da musulunci ya ce a ɗauka saboda an kauce musu kuma ana so a magance matsalar in ma ka zo kana faɗar hukunce-hukuncen Allah dangane da alaƙar ɗa namiji da mace ya kamata ya kasance wani irin shiga ya kamata mace ta yi wani irin mu'amala ya kamata namiji ya da mace sai a riƙa jin haushinka kana so ka tsaurara kuma so ake a magance waccan matsalar ga inda sauro yake shigo maka ga wanda da yake buɗe sauro yana shigo maka ta nan kuma so kake wai ka kashe na ciki ka huta don ka kashe na ciki wani da zai fi shigo maganin abin shine ka toshe wancan wundan da sauran yake shigowa in ka toshe wancan da ke shigowa na cikin ba mutuwa zai ko ba kashe shi ba to amma ka bar wundan yana ta shigowa ka ce wai kai kuma kana son ka magance sauran ka ba zai yiwu ba to abinda yadda ake ake fuskantar matsalar kenan a duniyanci a duniyanci kawai ana ta maganar doka ce doka da za ta hukunta masu masu aiki masu masu faɗa ce ai ayi doka ai a rika sanarwa mutane ba sa sanarwa ana yin mutane da a ce suna kai sanarwar waɗanda aka yi wa musu faɗi ana kai sanarwa ga gwamnati ana ɗaukan hukunci akan waɗanda suka yi da sun daina iya wannan approach din ake yi tare da cewa hatta a ƙasashen yamma alƙaluman lissafi hatta a ƙasar amerika alƙaluman lissafi da suka nuna waɗanda ba sa kai wato ƙaran an yi wa nasu faɗe sun fi yawa sun ninninka waɗanda suke kaiwa gaban gwamnati ko gwamnati ke sani wannan shine abin da yake rubuce a shafin shafin Ministry of Justice ta America abinda suka rubuta kenan laifuffukan faɗe wanda gwamnati ke samun alƙalman take samun labarin an yi faɗe a guri kaza ko an kai ƙaran wani yayi faɗe a guri kaza shine mafi karanci akan wanda ba a samun labarin an yi da waɗanda ba za su iya kaiwa ba da waɗanda kunya ba za ta sa su yi ba to wannan a ƙasashen da ake ganin cewa su sun ci gaba ana ganin kamar wayayyu ne duk za su iya wannan to su ma haka matsalar take bare kuma a ƙasashen mu musamman ma da aka san cewa sautari ko mutum ya kai kukan nashi idan aka fito aka yayata kuma aka baza labarin na nesa da na kusa kowa ya je aka sa a kafofin watsa labari yan tsegumi duk suka kwasa ƙarshe kuma ka ga wanda ya faɗan nan gashi ya zo ya ci gaba da yawansa bayan terere da ya maɗiɗi da aka yi da ku saboda haka irin wannan idan ba a yarda cewa hukuncin Allah shine tsarin Allah subhanahu wataala shi zai magance matsalar ba to za a yi ta rayuwa a cikin matsalar duk musulmi sun san irin matakan da ubangiji subhanahu wataala a shari'arsa ya shimfiɗa dangane da yamace da yadda alaƙar ɗa namiji za ta kasance tsakaninsu da ita na kusa da na nesa wannan duk wani musulmi ya sani tun daga kan sutura da kan fita a fita yawo da kan haɗuwa a gwamutsu ko a zauna guri guda da zaunawa a yi ta maganganu ana hira ana ta abin nan duk musulunci ya shimfiɗa dokoki na san duk musulmi wanda suke sauraron abinda Allah yake faɗa a littafinsa ko manzansa yake ya faɗa al'ummarsa sun san wannan ba ma ba a san a faɗi wannan in ana maganar matsalar ba a so a faɗo wannan to kaga in aka sauka daga kan tsarin da Allah ya yi wa ɗan adam ya yi wa tsarin da ya yi tsakanin zamantakewa tsakanin mace da namiji aka kawar da shi ko aka kau da kai da kansa to fa za a yi ta barin abin nan ne ana dukan taiki zai zama ana ta sukuwa ne amma ba a filin sukuwar ba an bar filin sukuwar can gefe guda to shi da anan bayan ubangiji ne ya faɗi wannan sai ce wallahu alimun hakimun Allah mai ilimi ne ya san komai ya san abin da ya halitta ya san abin da ya dace da mutane da halittar da ya yi ya san abin da bai dace da su ba kuma mai hikima ne yana da hikima a cikin dukkan abin da yake yi sai Allah ya sake cewa wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah yana nufin ya yafe muku ne ya karbi tuban ku wannan shi yasa ubangiji subhanahu wataala yake muku bayanin abin da ya dace ku sani saboda ku yi aiki da abin da kuka sani ku kaucewa abin da ba shi da kyau dan ya karbi tubanku yayin da kuka yi kuskure wa yuridu allazina yattabi'una ash-shahawati amma waɗanda suke bin sha'awace sha'awace abinda suke fata an tamilu bainal azima shine ku karkace karkacewa mai girma ku saki hanya ku bar hanyar Allah ku bar dokokinsa wannan ita ce bukatar su shi yasa za ka ga duk dokokin da suke kawowa dokokin da za su ta haifar da wannan matsalolin za su ta ƙara wato tsananta waɗannan matsaloli ba waɗanda za su warware su ba saboda saboda sha'awace-sha'awace da suke tare da su a zo a kawo maka maganar cewa da namiji da mace duk daidai wa daida suke babu bambanci shine gender equality babu bambanci tare da cewa shi mai faɗar haka ya san ƙarya yake ita ma da ake faɗa mata ta san ƙarya yake ko daga ƙira da Allah ya muku ai ya bambanta ku ta za ta ce babu bambanci tun daga halittar ma da Allah ya muku ta bambanta ta zo ya tsaya ta tsaya suna kuma wannan magana cewa duk daidai wa daida to in daidai da ku kaura da ku kowa mana ku rukume a ga daidaitan Allah subhanahu wata'ala ya yi kowane jinsi ya sanya masa irin abin da ya dace da aikin da ya bashi ya yi masa halittar da ta dace da aikinsa jinsin namiji ya yi masa halitta da ta dace da aikin da ya dora masa jinsin mace ya yi ta irin aikin da ya dora mata wannan ba zai iya aikin wannan ba wannan ma ba zai iya aikin wannan ba saboda haka kowa yana buƙatar ɗan uwansa kowa yana buƙatar ɗan uwansa namiji ba zai rayu ba sai da mace mace ba za ta rayu ba sai da namiji to idan ɗaya ya ce shi sai ya karɓo wato aikin wancan an haɗa masa to ka gaya min yadda abin zai yi ba zai yi ba kuma a nan abin nan janda equality ɗin da ake magana ba ba ita ma ta ba shi aikinta ba shi ya ba ta nashi ai da sai a ce to ita ma ai akwai wasu abubuwa ya aka bar mata ita kadai take yi ita kadai an bar tana ciki tana shayarwa tana tana goyo tana waye ya kamata mu ma maza a yi fafutukar yadda za a dawo mana da namu haƙƙin anan kada a bar mata wannan to sai ita ce ake so a ce ta ta ta ta karbi haƙƙin abin nan ayyukan da ɗan namiji yake yi wanda wannan shi hana a samu tawazu shi hana a samu balance a cikin abin din saboda wannan yana so ya ƙara aikin sai ya ɗauko nashi ga nashi da Allah ya bashi ba ba wanda zai ɗauke masa aikin da Allah ya bawa mace na ta yi ciki ta haihu ta yi tarbiyyar ta shayar da ɗace tarbiyyar sa ba wanda zai iya ɗaukan wani aikin sai ita to natan yana nan kuma ana so a ɗauko na namijin a ƙara mata kuma a ce ana so a samu a samu equality ta yaya za a samu equality anan ita aka cutar ita aka cutar maimakon ta zauna a je a nemo a bata sai a ce ita ma a bata ta je ta nemo da kanta kaga anan ba taimakon ta akai ba rage mata yancin ta akai duk masu wannan wato bolo kokon yadda suke amfani a kasashen a kasashen su na turai da ya mace abin yayi muni kwarai da gaske da hatta kai kungiyoyin mata din sun tashi suna kokarin ya za su ga an daina wannan zalincin in banda irin kasashen mu nan ba kasashen kasashen yamma kasashen America mace ba a bata albashin da ake bawa namiji albashin mace kasa yake da namiji mu nan ne ake daidaitawa wani lokaci ma tafi ka tafi ka dauka amma can suna duba product ne abinda za ta samar a ma'aikata irin yadda namiji zai yi kwazo a samar da abubuwan da za a yi ciniki mace ba za ta iya wannan ba saboda haka sai ya zama albashinsa ya fi nata to kaga hatta a su ɗin ba su daidaita su ba ba su daidaita su ba sannan ga yadda suka watsa rayuwar mace ya mace ta zama ya mace kamar kadara ce ba ta da wata kima to shi ne Allah ce wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu allazina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan azima ka duba yadda yanzu suka ta so haikan sai sun halatta auren jinsi a duniya ana neman a kakaba wa kasashe karfi da yaji ko sun ko sun so su yadda da cewa namiji zai aure namiji mace ta aure mace namiji ya aure namiji mace ta aure mace to kaga wannan duk wanda yake da fitra salima ya san cewa so ake a ce kawai a rusa rayuwar ma gaba daya a rusa rayuwa kowa wanda za su fi rusewa irin su su masu wannan abin din har kullun kasashen su kamfa suke kare shiga na yan kasa kullun sai an yi ciko yanzu kasashen turai din nan kullun sai an yi ciko da baki saboda yan kasar tsufa suke ta kare babu kuma yara matasa da suke tasowa saboda ba a haihuwa sun toshe haihuwa sun rage haihuwa masu yadda su haihu ba su haihuwa sama da ɗaya biyu shi kenan saboda haka tsofaffi sun fi kowa yawa to tsofaffi suka kai wani mataki da ba za su iya komai ba matasan ko babu su dole ne a nemo baki shi yasa karfi da yaji a kasashen kasashen turai din nan waɗanda suke gudun hijira musamman waɗanda ake yaƙe a kasashen su ake bi gida gida ana kwace musu ƙananan yaran su saboda sun kula idan suka ba da takardar zama ɗan ƙasa ga waɗanda suke manya sun yi hijira to ba sa iya samun su tankwara su su koma kamar su a komai a tunani da komai saboda ka riga ka girma ka zo da al'adar ka da addinin ka da halayenka kawai dan ya baka takardar zama ya baka citizenship shikenan sai ka tattara addinin ka ka zabar ka tattara al'adar ka zubar ka zama shi ka narke ka zama shi kawai ai ba sai yiwu ba to sai suka ga suna samun matsala a nan to sai ki ga bari su rika kwace yara ƙanana yara ƙanana su rika kwacewa suna kai su gidajen marayu suna musu tarbiya irin tasu suna ga in suka taso za su zama kamar turawa ne ba su tunanin suna da wata ƙasa daban ba su yi tunanin suna da wasu 'yan uwa daban ba yanzu matsalar da ake fama da ita a ƙasashen turai kenan shiga gidaje ana kwace 'ya'ya daga daga hannun 'yan gudun hijira ana kai su can sansanin da aka tanada domin a ba su abin nan duk wannan matsalar abin da ya jawo musu ita shine sauka da kan hanyar Allah an mai da aure ya zama wani abu wanda ba shi da wata daraja ba shi da wata daraja haihuwa an guje mata ana guje mata to yanzu kuma ake so a dawo ma ba irin wancan zaman daduran ma da ake yi shekara talatin ana zaman daduro sai an tsufa sannan a ce a je a je cuci a ɗaura aure to yanzu yanzu wannan ɗin masu ake gaba ɗaya a bashi a koma namiji a wuri namiji mace ta auri su ta ina za su za su samu 'ya'ya a hakan a wancan zaman ma lalatacce 'ya'yan sun yi karanci to kuma yanzu aka da aka ce to kawai namiji ya nemi dan uwansa namiji mace ta nemi uwarta mace to to kaga an ƙara rufe kofar ruf to kaga matsala ce suke ƙara shigarta kuma haka ɗabi'ar kaucewa hanyar Allah take duk sanda mutum zai fara kaucewa hanyar Allah dan taƙi kaɗan to faɗi za ta yi in ba tuba yi ba za ta faɗaɗa ɗaɗe har ta kai wani matsayin da ɗan adam za ka gan shi ma ba mutum ba shi yasa Allah ce ula'ika kal an'ami bal hum adall sai ya zama dabba ma sai ta fi shi sai ta fi shi hankali dan irin wannan abin da suke maganar sai a yanzu ai ko a duniyar dabbobi babu shi babu shi dabbobi suna rayuwa akan fitrar da Allah ya halicce su tun daga lokacin da Allah ya yi su har yanzu akan wannan fitrar suke ba su canza ba amma dan adam shine yake ta kokarin ya canza ɗabi'ar halittar da Allah ya masa to ga mai yadda zai ji daɗin rayuwarsa ba zai ji daɗin ta ba Allah ce wa kulikal insanu da'ifa an halicci dan adam mai rauni Allah subhanahu wata'ala ya halittu manya manya wanda suke kewaye da dan adam wasu a sama wasu a ƙasa wasu a ruwa wanda kowannensu in Allah subhanahu wata'ala ya sake shi akan dan adam murkushe dan adam zai amma Allah dan Allah subhanahu wataala da ikon sa ya bawa dan adam wata dama ta yadda zai mallaki waɗannan abubuwa su zama a ƙarƙashin sa ya more su duk da raunin da Allah ya masa to kaga ashe da a ce dan adam me me godiya ne ga Allah subhanahu wataala me adalci ne ga kansa wanda ya san abinda Allah ya masa na na baiwa waki iri iri to da bai kamata dan adam ya yi wa Allah haka ba da sai ya fi kowa wato kankamewa wato tsarin da Allah subhanahu wataala ya aiko annabawansa da shi duk da raunin sa ga yadda ubangiji subhanahu wataala ya masa daukaka wa laqad karramna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila saboda haka duk halittun da suke kewaye da shi hidimta masa suke yi wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an min duk abin da ke sama da ƙasa da tudu da kwari da ruwa Allah ya hore wa ɗan adam su suna hidimta wa ɗan adam ne shi kuma ɗan adam aka nemi shi cewa ya miƙa wuya ya sallama wa ubangiji subhanahu wata'ala ya bauta masa yadda yake so to amma ɗan adam saboda mutunci Allah ce innahu kana zaluman jahula ɗan adam Allah ya halicce shi mai yawan zalunci ne mai yawan cutar da kansa ne sannan jahulan mai yawan jahilci ne gwargwadon yadda zai kusanci shari'ar Allah da aiki da ita gwargwadon yadda zai nisanci jahilci abin nan zalunci gwargwadon yadda zai nemi sanin Allah da sanin wato sifofin ubangiji da sunayensa da ayyukansa gwargwadon yadda zai nisanci jahilci مالك يتي ذكر سفيان الثوري في تفسيره عن ابن طاووس عن أبيه قال إذا نظر إلى النساء لم يصبر وأن wasu daga cikin malamai da suka fassara wa kulikar insanu da'ifa suka ce abinda ake nufi shine dan adam yana da rauni game da sha'anin mata idan ya kalli mata ba zai iya haƙuri ba a wannan tafsiri ne da aka ruwaito daga Tawus ibnu Kaisan ɗaya daga cikin almajiran makarantar Abdullahi dan Mas'ud a nan ya ce Sufyan al-Thawri a tafsirinsa amma a cikin tafsirinsa wanda yake a bige babu wannan ruwayar amma akwai ruwaya a cikin tafsirin a cikin tafsirin Abdurrazzaq da Tabari daga Sufyan daga Ma'mar daga Ibn Tawus daga Tawus akwai wannan tafsirin a ciki yake cewa wa khuliqal insanu da'ifa ay min amrin nisa Allah ya halicci dan adam mai rauni dangane da al'amarin mata yana da rauni to shi yasa Allah subhanahu wataala ya saukar da hukunce hukunce da dokoki yadda dan adam zai daidaita rayuwarsa da kuma wato kokarin duk wannan raunin da Allah ya halicce shi da shi ba zai masa tasiri ba mummunan tasiri a cikin rayuwarsa za mu tsaya anan sai an kiran sallah mu ci gaba assalamu alaikum